مرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة
ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1446 lissafin nasara yan mishan yau muna shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa na marayu Allah ya saka musu da alkhairi akwai sale muhammad awwal Saleh Muhammad Awal ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari. Allah ka saka masa da alkhairi. Allah ka wa dukiyarsa albarka. Allah ka wa iyayensa rahama Allah ka albarkaci iyayensa da zuriyarsa akwai alhaji lawali da hafsar muhammad tanko da badamasi erebe waɗannan su uku sun aiko marayu gudunmuwar kudin naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka wujuke su albarka Allah ka azurta su da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dawsi ranar tashin alkiyama akwai Ibrahim Isa Buratai ya aikowa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu arba'in Allah ka saka masa da alkhairi ga dukiyarsa albarka Allah ka raba shi da mugunci da mugun gari da baka kadara akwai wasu mutane su bakwai sun aiko mutane marayu gudunmuwa naira dubu ishirin ishirin ya zama naira dubu ɗari da arba'in su nawa su bakwai seven stars to Allah ka kwashe su duka ka zuba aljanna firdausi Allah ka rufa musu asiri duniya da lahira Allah ka albarkace zuri'arsu ka albarkace rayuwarsu akwai wasu mutane su tara sun aiko wa rayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma goma su tara ya zama nawa naira dubu casa'in Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi wa dukiyarsu albarka Allah ka tsare su da mugun ji da mugun gani da baka kaddara akwai hadiza abdulwahab hadiza abdulwahab ta aiko mana yau da gudunmuwar kudi naira dubu goma sha biyar allah ka mata albarka idan tana da miji allah ka mata albarka in ba ta da miji allah ka ba ta na kwarai mai albarka idan tana da kishiya allah ka zauna da su lafiya idan ba ta da kishiya ya allah karka bar kishiya mai zuwa gidan boka ta shiga gidanta idan mijinta ya ga irin wannan matsiyaciya mai zuwa gidan boka Allah ya sa ya ga ta baki gidan kamar bayan tukunya ba ku ci abin ba wasu bayan Allah daga masu naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya zuwa dubu biyar sun hada wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da arba'in da biyu bayan Allah da karo-karo suka hada wannan kudin Allah ka musu albarka Allah dukkan su gasar su Allah ka sa aljanna firdaus su bako musu yayin da yayan su zasu zama marayu Allah ka lura da yayan Allah ka bude musu kofofin arzikin ka bayan Allah da suke miko sadaka a nan masallaci sun miko sadaka wa marayu naira dubu ishirin da biyu da ɗari uku ya Allah waɗanda duka kasar su Allah ka musu albarka Allah ka bude musu kofofin arzikin ka Allah ka toshe musu kofar talauci kar gaba talauci iso inda suke akwai Ibrahim Sheikh Arasan Sa'id Ibrahim Sheikh Arasan Sa'id yayi ko mara ya gudun barko ne naira 6000 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya gafarta wa malam amin Allah ya rufe kabarin malam da rahama amin abinda aka tara wa marayu yau gudunmuwa naira 700 da biyar da naira ɗari uku naira dubu ɗari bakwai da biyar da naira ɗari uku Allah ya muku albarka ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai ci gaba da taimako ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai tsare mu daga kowace musifa insha Allah mu ci gaba da taimakon marayu idan muna so mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna firdaus ran tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ana wa kafiru laifin ka hataini wa ashara bi asbu'ai as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi da wanda yake kula da maraya ranar tashin alkiyama suna tare ka hatai ne kamar yatsun guda biyu sai manzan Allah ya ishara da yatsun hannunsa guda biyu asbaba ya tsaba nuriya wal wusta da ya tsata tsakiya wa farraja bainahuma annabi ya dan gudu tsakanin su wannan shi ya tabbatar da hanya mafi sauki da ake samun makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama shine ta hanyar taimakawa maraya duk mai taimakon maraya sai ya yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama ko zuciyarka ta bushe ta yi tauri abin da ake cewa kaswatul qalb idan kana so zuciyarka ta yi sanyi ta yi laushi imani ya shiga ciki to abinda za ka shi ne ka rika tausaya wa maraya kana shafa kansa kana ciyar da shi abinci allah maɗaukakin sarki zai sa zuciyarka ta yi laushi imani ya shiga ciki a takbir a takbir a takbir muna cikin magana taimakon maraya kuma sai ga baban marayu ya shigo mai girma tsohon gwamnan jihar kano kuma shugaban jam'iyyar apc na tarayyar najeriya kuma founder na ganduja foundation dokta ya shigo cikin wannan matsala ba mu yi mamaki ba dama wannan majalisi nasa ne ya saba halartar wannan majalisi idan ba manta ba ko bara ya kawo mana ziyara wannan wuri na hangi shaban sharada yana cikin wadanda suka take wa shugaban jami'a baya na sake legawa nan na hangi wani babban hafsa tare rajulan na hila fatazzarihi wa fi aswabihi asarin hasurun za ka ga mutum ɗan siriri-siriri haka sai an ɗora alama ka ga laba nawa zai ja ka sha mamaki mai girma shugaban jami'a muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka idan ba ku manta ba sama da shekara goma zuwa sha Ganduja Foundation take ɗaukar nauyin sa wannan tafsiri a Sunna TV kowace shekara ba taɓa fashi ba ko sau ɗaya wannan bawan Allah daga aljihunsa kudin ke fitowa ba daga aljihun gwamnati ba duk shekara an kuma ta ba sai an aiko da gudunmuwar marayu ko bana an aiko da naira miliyan biyu muna addu'a Allah ya saka da alkhairi ba wannan ba kwanakin can ba kuma ta ba mun je malam madore mun bude wata katafariyar makaranta sai ka ce a saudiya wacce ganduje foundation suka gina kuma suka hannata wa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na san an zuba masu haddar qur'ani a shekara daya a cikin makarantar wajen dalibai guda 100 maza da mata yanzu yanzu sun hada hadda alqur'ani mai girma sannan kwanaki ba kuma ta ba mun sake komawa garin Udir mun sake bude ba Udir ba ta kai garin ta kai ba Udir ba ta kai mun bude nan ma wani kata fara masallaci daga ta fariyar makaranta nan ma dai Ganduje Foundation ita ta gina kuma ta daga kungiyar Izala kuma tare da musulunta da marayu abinda maguzawa tare da musulunta da maguzawa a wannan rana ma an musulunta da sama da maguje 200 haka aka rinka rarraba su muna ba su kalmar shahada shugaba Bala Allah ya ba wasu kalmar shahada Professor Abdullahi Saleh al-Pakistani al-Makki al-Madani al-Kashinawi al-Kanawi al-Daurawi ya ba wasu marayu kalmar shahada ni ma ka ce zo ba wasu kalmar shahada nazo ina zare ido ina ba su kalmar shahada za ku ji abubuwan ban sha'awa da yawa wata ta zo a ce ya sunan ki ta ce ƙwarya a ce to ƙwarya yanzu kin musulunta mai kike so ta ce a sa mata hafsa wata aka ce ya sunan ki ta ce tafasa aka ce to tafasa Allah ya kara wata masa tsawon kwana to ya shirki
recently ma an bude masallaci a wace ta fasa sai gashi ta koma Maryam wata ta zo aka ce kewa ta ce yadiya farfesa bakin sai ce yadiya wanda da muke dafawa a kowane zuwa aka ce kai ya sunan kai ce je mage gaskiyar magana ta wucewar sa Ahmad Bello Sardauna ban san wani shugaba mai mulki da yazo da project na musuluntar da waɗanda ba musulmai ba kuma yana gwamnati yana rike da matsayi na gwamnati amma ya busar da idan sai ce ta yi wa Allah aiki babban aikin sa ba bayan Allah kalmar shahada wallahi ni dai ban san wani ba kamar wannan bawan Allah ko ban tsammanin akwai dan na faɗa sau da yawa da ƙarya nake da wani ya ce fadanci nake ba mu samu ba ranka da dai wannan aiki a ci gaba da yi aiki ne da Allah yake so aiki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ma an bude wani sabon Allah rama yana cewa kwanan nan ma an bude wani masallacin Juma'a a Wasai Zai kuwa.
ka ta fara masallacin Juma'a ba ma nan amma duk da haka shugaba ya tada tawaga an je an bude wannan masallaci wani masallaci ne mai dogon tarihi ko satin da zamu shigo azumi ranar Juma'a masallatai biyu muka bude daya wanda abba bice ya gina daya kuma daya daga cikin yaran shi mai girma gwamna ne ya gina masallacin muka ce to abin ya zama biyu wai guda an yi mahauta guda biyu ce an raba masa hankali muka ce to ya kamata a yi aka ce to a rabu biyu wasu su je a bude wannan masallacin wasu su je a bude wannan masallacin wannan su ne aikace aikacen da wannan bawan Allah yake aikatawa shi ya je yana bada labari nan ne aka samu riya amma mu da muka gani mu bada labari mu yi masa addu'a mu mun yi aiki ne da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sana'a bikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku wani abu mai kyau ya amfane ku da wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku rama masa idan ba ku samu abin da za ku rama masa da shi ba manzo Allah yace ku masa addu'a ku shi Allah ya saka masa da alkhairi to muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi masu son ganin bayan ka Allah ya nuna musu bayan ka amma a masallaci kana sahun gaba suna sahun baya akawun na marayu 000-455-3753 banki shine jais bank akawun name jibius offers and left free village foundation abuja allah ta'ala ya samu dace na'am ana rama ina muka kwana
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن على ربع بإذن الله بعدت كما هو.
عليهم الشقة
ana raba bai sallake ba kuwa amma ai da muka karanta je ba mu fassara ba muka ce akan da zamu tashi انفروا خفافا فوق yawo dan gari
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله yayi dan gari ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون yayi baka tana magaro azode Allah madaukakin sarki yana zaburar da sahabbai domin fita ga zuwa tabo yakin tabuka mun ce muku an yi dade ba a yaki ba taba wani yaki da ya zama jarabawa wa sahabbai kamar wannan yakin ba na farko dai nisan hanya tsakanin tabuka da madina kilomita ɗari shida da goma tsakanin tabuka da madina kilomita ɗari shida da nawa muka ce da goma a ce za ka yi wannan tafiya ba mota ba jirgin sama kai ba sai an faɗa maka ƙaramin aiki ba kuma da tsakar rani sun da ake tsananin rana ga bishiyoyi sun yi inuwa liblib ‘ya'yan itace sun ba da ‘ya'ya liblib a gida kowa yana so ya huta a daidai wannan lokaci gashi ba daidai da yin fatawa makka ba ba daidai da yin yakin hunaini ba wasu ma ba su gama warkewa ba ciwon su ma bai gama warkewa ba yanzu ga kuma za a je a tinkari rumawa kuma rumawan nan sojojin byzantine suna daga cikin super power su ne su- second super power na duniya a wancan lokaci da su da daular farisa ba a taɓa samun wasu dauloli a lokacin masu ƙarfi kamar su ba ba da larabawan kawai za a je a yi yaƙi ba kuma a lokacin ana cikin ƙarancin abinci da yunwa shi yasa manzon Allah ya nemi gudunmuwa aka tara gagarumar gudunmuwa mun faɗi yadda sahabbai suka rinka ba da gudunmuwa a wannan rana to duk gudunmuwan nan da muka ji an tara duk dukiyar nan da aka tara da raƙuma da abubuwa hawa da aka tara saboda yawan rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita da ita da aka sai dawakai a sai raƙuma a sai makami kayan yaƙi a yi sai abinci da za a tara da a tafi tare da shi duk da dukiyar da aka tara ta yi kara wannan ya sa akwai karancin abin hawa a cikin tawagar sai da ya kai mutum goma sha takwas su ne suke yin taƙibi a kan raƙumi ɗaya mutum sha takwas ke sauka in hau a kan raƙumi guda ɗaya kun ga lokacin da za a je yakin badar mutum uku ne suke shiyar da raƙumi guda ɗaya ko muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Zaid da Marsal ibn Abi Marsal al-Ganawi su uku suke share rakumi guda daya in annabi ya hau akai kaman kilomita biyar sai ya sauka wannan ya hau a cikin kilomita biyar shi ma ya sauka mar su biyu su ci gaba da tafiya da gaba wannan ya sake hawa a cikin kilomita biyar sannan ya sauka sannan annabi ya sake hawa shi ma haka aka rinka yi to amma a yakin tabuka saboda karancin abin hawa mutum 18 ne suke saukayin hawa kan ragumi idan wannan ya hawa kai kilomita biyar ya sauka na gaba ya hau ai biyar ya sauka wani ya hau sai mutum goma sha takwas sun gama hawa kafin na farko ya sake samun damar ya hau kan ragumi yi wannan ai approximately kana yi cewa da kafa yi wannan zai gwada maka wahalar da ke ciki sahabbai sun yi tafiya da kafa ga rana ga yunwa ga karancin abinci ga kishirwa sai da ya zama ana tafiya ana yagar ganyen ganyen bishiyoyi shi ake ci a wannan lokaci za ka ga bakin mutum har ya canja kala saboda cin ganye ruwa duk wanda aka samu an shayi sai da kai ga za a yanka rakumi ba dan ana da bukatar naman rakumin ba saboda tumbin rakumi yana aje ruwa wannan ruwan a rinka dan matsa wa mutane a baki dan bakin ka ya bushe bakin naka ya dan jike yadda zaka iya hada yawo abin da ake bukata a wannan lokaci kenan amma sahabbai ba su juyo ba haka suka cigaba da yin wannan tafiya da umarnin annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ana tafiya ana tafiya aka zo Madinatu Saleh Madinatu Saleh Saleh ina ne Madinatu Saleh shine garin da aka halakar da mutanen annabi salih samudawa su wane ne mutanen annabi salih su ne samudawa wadanda qur'ani yace wa samudan lazina jabu sakara وثمود الذين جابوا الصخر بالواد to inda aka halakar da wayannan samudawa garin yana da ana ce masa madinatu salih yana ka hanyar madina zuwa tabuka har yanzu garin alamomin garin da yadda garin yake concept na yadda garin yake har yanzu yana nan bai gama rushewa ba da aka zo za a shiga ta wannan wuri manzo Allah ya ce wa sahabbai kada ku shiga ta gidan dajin su sai dai ku shiga kuna masu kuka ka'ida ne in har za ka ratsa madinatul salih to sai dai ka ratsa kana kuka saboda kada bala'in da ya same su kai ma bala'in ya same ka lalle saboda sun hadu da bala'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo sahabbai sun fara ɗiba ruwa daga rijiyoyin garin manzo Allah ce kar kowa ya sha ruwa daga rijiyoyin garin aka ce ya rasulullah wani ruwa har an ɗiba an fara yin faro faro an fara dama gari dan a sha manzo Allah ya ce faro faro din ma hakura da shi a ba da komai su sha kar kowa ya sha a cikin sahabbai akwai wata rijiya a gefe wacce daga wannan taguwar take shan ruwa to wannan rijiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ba da dama a ɗabi ruwa a rijiyar asha dan da sahabbai aka dan samu ruwa a rijiyar aka sha aka kama hanya to shi ne Allah ya ce in firu kifafan wa sikala na'am Allah ya ce ban dauke kowa ba ku zabura gaba ɗaya ku a kama hanya zuwa tabuka sai Qur'ani ya zo da wani irin usulubi ka gane fasaha ta Qur'ani sai ya ce kifafan wa sikala masu nauyi da marasa nauyi masu nauyi da marasa nauyi kina ka ce masu nauyi da marasa nauyi kana iya cewa matasa da tsofaffi duk ba dauke musu shi matashi bai da mai bai da nauyi tsohofa yana da nauyi kana iya cewa maza da mata namiji bai da nauyi mace tana da mai tana da nauyi kana iya cewa talakawa da masu kuɗi masu kuɗi suna da mai nauyi talaka ba a shi talaka babu zai da yake da shi in ka gada ba kana ya shiwa kosassu da ramamu ƙosashe ɗan bulbul yana da mai nauyi ɗan tsumburburi tsumburburi shi ba shi bai da nauyi kana ya cewa masu mulki da talakawa masu mulki suna da mai nauyi talakawa wato kalma biyu kawai annabi ya amfani da ita amma wannan kalmar ta yi kabarin kowane irin jinsi na al'umma babu wanda aka tsallake Allah ce in firu kifafan wasu ƙana in kun zaɓi da mai za ku ce ku yi Allah ya ce wa jahidu fi sabilin layi jahidu bi amwalikum wa jahidu bi amwalikum bi amwalikum wa abusukum fi sabilin layi ku je ku yi jihadi da dukiyar ku yi jihadi da rayuwar ku yi ji Allah madaukakin sarki fi sabilillah cikin hanyar Allah malamai suka ce duk sanda aka zo jihadi Allah na gabatar da jihadi da dukiya kamin ya ambaci jihadi da ƙarfi jihadi da rai saboda jihadi da dukiya ya fi wahala fiye da jihadi da rai za ka ce wanda ya ji yana iya kashe shi ƙwarai duk da haka ka cire kuɗinka kamar ya fi wahala in kaga mutum yana iya cire kuɗinsa ya taimaki addini ya cire kudinsa a gida musulunci Allah ne kawai ya so shi da rahama babu abin da ke da wahala kamar wannan a diya da kake sanar ka mutum nawa suka mutu wajen kare dukiyarsu wajen kare ne dukiyarsu suka yi da su mutu don su kare mai don su kare dukiyarsu to haka dukiya take kuma ba a iya gina addini sai da mai sai da ita in masallaci za a gina sai da mai a sai da dukiya makaranta sai da dukiya tafiya jihadi wa'azi da'awa musulunta da wa'anda ba musulmai ba ana bukatar musu makaranta ana bukatar yi musu masallaci ana bukatar kai malumar da za su karantar da su duka sai an yi mai sana'i sai an samu dukiya kamin a yi shi yasa ɗan kasuwa da ke samo dukiya ya gina addini Allah ya kira shi aya ɗaya da sojan musulunci ne ya ɗauki takobi ya tafi bayan daga ɗan kasuwa wanda yakan samu kuɗi ya amfani da kuɗin shi a gina addini Allah ya ambace shi tare da sojan musulunci barde da zai ɗauki takobi ya tafiya kai hari na'am ana rama Allah ce wa akaruna yadrubuna fil ardi
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
full stop full stop full stop full stop نعم
sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne wa akaruna wani bangare da sahabban yadrubuna fil ardi yabtaguna fi fadli fadlillah sun tafi sassanin duniya sun tafi neman arziki yan kasuwa da sun tafi neman dukiya dan su zo su taimaki addini wa akaruna ɗaya bangaren kuma ha نعم sai aka ce me يقاتلون في سبيل su الله ko su rike takobi sun tafi suna jihadi cikin hanyar Allah dan kasuwa daidai yake da sojan musulunci ne tafi neman shahada amma ba ne tambaye ku da aka zo ayar sojan aka fara fada ko dan kasuwa aka fara fada wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wane ne wannan dan kasuwa sannan wa akaruna yuqatiluna fi sabilillah wane ne wannan soja wa aka fara fada dan kasuwa aka fada kamiya faduwa soja me yasa Allah ya fara gabatar da dan kasuwan kamin ma ya gabatar da sojan yau sojan da zai tafi yaƙi kame ya tafi yaƙi akwai bukatar makami ko ko zai tafi hannu haka da bai za a taimaka mai in wani ɗan kasuwan bai yi aikin shi ba za a samu kuɗin da za a saya zai buƙaci abin hawa idan tafiya mai nisa ce ya za a sai abin hawa za a buƙaci abinci da za a kai tafi a kan hanya har bakin daga ana da buƙatar abinci da bai za a saya sojan da watakila yana da mata biyu da yaya uku zai tafi jihadi ya bar su haka za a bar matan ko akwai bukatar a dan samu rabo a aje musu kenan sai da dan kasuwa yayi aikin sa aka samu kuri kamin sojan ya samu damar da zai je jihadi shi yasa sai Allah ya fara fifita shi نعم
Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya fara cewa bi amwalikum نعم sannan sai ya ce wa anfusikum sai Allah ya ce zalikum khairul lakum wannan shi ne fi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun inda ku kasance kuna masu sani to amma da haka ko wanda basu fito ba da rama sai Allah ya ce me لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون wannan shi yake nuna matasa ku shiga kasuwa ku je ku nemi arziki saboda ku zo a gina mai musulunci muna buƙatar masallatai muna buƙatar makarantu muna buƙatar motocin da'awa muna buƙatar gidajen marayu muna da buƙatar gidajen sabbin musulunta aikace aikace na da'awa suna da ba su da iyaka wa zai zo daga wani wuri ya mana babu mu za mu yi wa kanmu idan ba mu je mun nemi arziki ba ya za mu yi wa kanmu shi yasa islam bai yarda da zaman banza ba kar ka yarda da zaman kashe wando kar ka yarda ka zama permanent member a dabar shan yunwa kuma kar ka yarda karamar sana'a kai kana da sai ka samu white collar job a duk sana'a da ka samu fara da ita ta hanyar wannan karamar sana'ar sai kaga Allah ya baka babbar sana'a karka daina sai da buruci ko kai ka wuce kaga kana tura wani baro da nata da gautar bello kana sayarwa je ka gwada samu silifa zagaya kewaya yi addu'a Allah ya sa wa kasuwancin albarka karka yadda ka zauna daga lokacin da yaran musulmai kuka zama yan zaman kashe wando kuka zama yan bara da maula babu da aiki sai yawon ofisoshi ya ji ofishin chairman da local government bai ganshi ba ya ce dama in chairman ɗin da tun abi zo muka zan tsina ne ya wuce ofishin advisor advisor bai ganshi ba ya ce dama can an ce kamin kiyama ta tsaya za a yi wasu advisor ɗan wuta wannan yana ciki ya je gida alhaji babba alhaji babba bai ganshi ba ya ce dama ya duke ta haramun ce shi dan ke ce ke ne kamar ka jarinka to daga ranar ka gama lalacewa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce to waɗanda ba su fita wannan jihadi na tabuka ba munafikai da suka makale da ba su zo suna baka uzuri ba da sun fita an tafi da su Allah ya ce walakin sai dai mawudan alaihim shuqa suna ganin tahiyya ce za a yi doguwa wacce za a wahala za a shiga halin niyyarsu na babu shakka sahabbai sun wahala ba wahalar da ba a yi ba cikin tafiya zuwa wannan yaki amma dai sahabbai su ci jarabawa munafikai ba ba su ci jarabawa Allah ya ce wasu ya halifu da billahi
لو استطعنا law لخرجنا istana la kharajna ma'akum zaka ji suna rantsewa da Allah bayan kun dawo cewa da tare da ku Allah ya ce ina sai Allah ya ce wallahu يهلكون أنفسهم Allah ya ce hulikun anfusahum suna harkar da kawunan su da wannan rantsuwa da suke yi sai Allah ya ce wallahu يعلم إنهم لك wallahu ya'lamu innahum lakazibun lalle Allah ya san cewa wayannan munafikai ƙarya suke yi inji Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana آمين ya ku bayin Allah sai jarabawa ta faɗo cikin musulmi Allah yake gane musulmi mai yake ganar da al'umma musulmi na gaskiya shi Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatan mutane amma yayin da jarabawa ta gindo to a lokacin ne za a me za a daki juji domin a ji karar kwasar ma wannan tafiya ta yakin ta tona asirin munafukai qur'ani ya rika yin maganar su yana wa minhu wa minhu wa minhu sahabbai suka ce wallahi sai da muka fara tunanin Allah zai fara kiran sura yace da wani da wani da wani
مم.
wani malami ya yi wa'azi ya gama ya ce zina ba kyau ya yi caji sosai da da dare sai ga ya tsallaka katangar kwartanci aka kuma rusa da shi an fara ba shi kashi sai wani haska da tutula sai aka malamin nan da ne wa'azi ne da dare shi ala gamar ta wata me muke gani haka ba kai da kai mana wa'azi ce kace zina ba kyau ba ya ce to ni dai yanzu samun kyau ne ta mata kyau gina ba ƙarya fara ba نعم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نبيهم wannan aya tana nuna girma da daraja ta annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah babu wanda ya samu wannan darajar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai darajoji da duk duniya babu wanda ya same su sai annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin darajojin sa shine wanda Allah bai taba kiran sunan shi kai tsaye ba Allah bai taba magana da annabi ya ce masa ya Muhammadu ba Allah bai taba ba amma duk annabawa babu wanda Allah bai kalle shi ya ce ya wane ba annabi adam Allah ya ce ya adam uskun anta wa zawjuka
ويا آدم اسكن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين annabi nuhu Allah ya ce ya nuhu ihbid bi salamin bi dawa barkatu قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك annabi ibrahim Allah ya ce ya ibrahim a'rid يا إبراهيم أعرض عن هذا annabi musa Allah ya ce ya musa inni ana Allah inni ana Ya- rabbuka fakla ana alayka يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى ya sake cewa ya musa inni ana Allah rabbul alamin يا موسى إني أنا الله رب العالمين annabi zakariya Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka يا زكريا إنا نبشرك bi- بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا annabi yahya Allah ya ce ya yahya kuzil يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا annabi isa Allah ya ce ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون to الله kawo mana ya Muhammadu babu lizami ya fi karfin bakin ka zake lizami ya fi karfin bakin ka duk bakar hadasi duk inda ka ji an kira sunan Muhammadu a Qur'ani to ba ya zo a third person bane نعم ya zo ne a third person Allah yana ba da wani labari ne sai sunan annabi ya faɗo ba da annabi Allah ya ce wa ma Muhammadu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل aha أفإن مات أو قتلا انقلبتم على yace ma أعقابكم kana Muhammadu ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآمنوا بما نزل على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من sai wuri ربهم na ƙarshe Muhammadun Rasulullah محمد رسول Rasulullah duk wannan wuraren ake kira sunan annabi guda hudu a Qur'ani mai girma ba da annabi ake magana kai tsaye ba نعم ba sai ku an gane wannan in Allah zai magana da annabi kai tsaye to zai sa kai suna kamar da kana magana da babanka kai tsaye idan sunan shi tanko ba za ka ce tanko ko sai dai ka ce baba ko kaza ko wani suna ne na girmamawa mace eh idan su namiji ta sanusi ba za ta ce sanusi sai ta ce mai gida ko baban sufiya ko arama ko akramakallah ويا شيخ ko ya sheik رحمك الله ko kadibul islam za a samu nuriya ta maka lakar ko haka ake yi, ko malamin ka ko da kake girmamawa أمم.
to haka Allah yake yi wa annabi saboda girmama shi maimakon ya ce ya muhammadu sai ce ya ayyuhan nabiyyu نعم maimakon ce ya muhammadu sai ce ya ayyuhar rasulu maimakon ce muhammadu sai ce ya ayyuhal muddassir maimakon ce muhammadu sai ce ya ayyuhal muzambil
فما مثل أحمد فيما مضى من الرسل في ثالث الأنبياء فما مثل أحمد ba ba ya ja ba kar wani ce ka je kuma da rama wata sabon kira فما مثل أحمد abin da muka faɗa ne da Allah ya samu dace آمين wannan daraja ne samu ta kololuwa da babu ita take daraja ta gaba shine Allah ya gafarta masa abin da yayi da wanda bai yi ba نعم
je ka suratul fatih إنا فتحنا لك فتحا مبينا yawa ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah ya ce da abin da kai da abin da ka zinkirta ni duka na yafi maka insha Allah نعم wannan sai dan gata shi blank check aka ba shi ya rubuta abin da ya gada na uku ayar da Allah rama ya karanta mana Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu Mm.
munafikai sun zo jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa annabi ƙarya muna da uzuri kaje matsalolin da nake ciki ga matata da ciki ta kusa ta haihu ga kaza ga amma izini ya zauna annabi ya ce na maka izini ka zauna na maka izini ba sai ka je ba da ya je sai su haɗu da sauran yan uwan munafikai sai a tafa sai a kece da dariya a ce ai da ba haka yake ba wai wai yake da shi ba da ka gaya masa abu sai ya gamsu yanzu ga shi har ya bada abu ba Mm.
sai Allah ya ce afallahu anka Allah ya maka afuwa نعم
lima azinta lahu saboda mai ka musu izini ya kaje da wani usulun kamin a ce saboda kai saboda mai ka musu izini a faɗi abin da annabin ya aikata sai Allah ya fara da ne afallahu anka Allah ya yafe maka Allah ya maka abuwa lima azinta lahu zai sa ka musu izini saboda mai ka musu izini sai an yafe masa kamin a faɗi ma menene abu fada mu irin wannan darajar irin annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam waye kai waye kaman ka فيما مضى waye san asali ya naka duniya waye kamar ka babu tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa yana gaba da annabi Adam yana gaba da annabi Nuhu yana gaba da annabi Ibrahim waɗannan duka kakanninsa ne amma annabi yana gaba da su a daraja annabi Musa ya yi magana da Allah amma annabi mu yana gaba da shi annabi Isa ya tayar da matacce amma annabi mu yana gaba da shi Mm.
duk wani annabi da Allah ya turo babu kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da malaika jibrilu yana gaba da mika'ilu yana gaba da israfilu babu wani malaika da Allah ya halitta da yake da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah duk halitta Allah ba mai daraja da kima da girman annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم shi yasa zaka yi salati guda daya Allah ya baka guda goma saboda ka bashi guda daya annabi ya ce man salla alayya salatan a wata ruwaya man salla alayya marratan duk wanda ya mun salati salati daya tak sallallahu alaihi biha ashara shi kuma Allah zai mai salati goma saboda salati kwana daya ne wa annabi صلى الله عليه وسلم اللهم annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine halittar Allah da Allah ya tsarkake shi gaba daya Allah ya tsarkake idanunsa yace ma zagal basaru ما زاغ البصر وما طغى aha لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allah ya tsarkake zuciyarsa yace ma kazabar fuadu ما كذب الفؤاد ما رأى aha
أفتمارونه على ما sai يرى Allah ya tsarkake shi ma gaba daya yace wa innaka la'ala وإنك لعلى خلق عظيم annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kare wanda zaka aikata wa abu gaban sa idan har bai hana ka ba wannan abu ya zama sunna kun bada annabi wa ke da wannan daraja Babu.
shi yake cewa suna takaririya idan sahabi ya aikata abu a gaban annabi annabi bai hana shi ba annabi ya kalle shi ya shiru to wannan abin ya zama sunna shi ba silent approval of the holy prophet may the peace and blessing of Allah be upon him sai Allah ya ce afallahu amsa Allah ya maka afuwa wasu malamai suka ce laraba na yin irin wannan a matsayin usulubin addu'a kama a ce yarhamuka Allah sannan sai a faɗi magana da zagaya masa Allah ya ce kada ka rinka ba su izini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku sai ka san masu uzurin gaskiya wa ta'lamal kazibi ka san masu ƙarya kafin ka ba su uzuri ka rinka jinkirtawa da kuma domin da dama daga cikin su ƙarya suke ba uzurin gaskiya da suka bada ba
na'am waɗannan munafikai da suka bada uzuri ba su je ba su 39 ne 40 ba daya alƙur'ani mai girma sai da ya sauko da ayoyi maganganu masu zafi a kansu na'am za mu ji ayoyin nan gaban Allah ya amince sai Allah ya ce mai a gaba da rama لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين la yasta'dhinuka allazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani da Allah da ranar karshe ranar tashi alkiyama ba sa taɓa zuwa su baka uzuri su nemi izinin ko su zauna gida an yi katilu bi amwalihim an yi jahilu bi amwalihim wa anfusihim su zauna gida ba tare da su je sun yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu ba Allah ya ce masu imani a cikin sahabbai ba sa yi wannan wallahu alimun bil muttaqin نعم Allah shi ne masani da masu tagawa. Su ake ba da uzuri da za a je jihadi a larama.
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Allah ya ce inna ma yasta'dhinuka abin sani kai waɗanda suke zuwa su nemi izini wajen ka kasu tafi wajen jihadi. Su ne alladheena la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Su ne waɗanda ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar karshe ba. Su ne da za a je yakin Tabuk suka zo suna neman izini a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a basu a gida su zauna. Allah ya ce wartabar qulubu. Zukatansu suna cikin kofanto ba su da tabbas abin da suke yi. shi musulunci kafin ka yi shi ana so a zuciyarka ka gamsu abin da kake yi Allah ne yake so Allah ne yake kai ka gamsu a cikin ranka wannan hanyar ita ce hanya donar wacce take zuwa aljanna wannan yana daga cikin wato sharuɗa na kalmar shahada al-yaqin idan kana bauta Allah da kokodo wai har yanzu wani ba akwai wanda shi wai bai gane sunan nan wai da gaske ita ce kare hanya ko akwai wata wanda ita ba shi har yanzu kokodo yake in ayi magana ce to malamai ku dauki abin da sauki lahiran nan dai babu wanda ya je ya gano duka lalabi ake cikin duhu Allah shi ne ya san wanda ya muwafaka lalabi ake cikin duhu sai an ji lahira za a gane to aka ji lahira aka gane hanyar kaba ita ce daidai ba don dawa da kai duniya za a karata kakakkai yara to ba ma shi fi mahaushi ba wani baka jana cewa malamai suna gora kan mutane malamai suna gora kan mutane wannan ya zo ya ce kaza wannan ya ce kaza sai na rune ban ma san inda na nufa ba to mun san inda ka nufa wuta jahannama ka nufa wannan hanyar da malaman suna suke karantarwa ba wata hanya ba dai ita ce hanya ta gaskiya da Allah ya ce wa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin وتوكل على الله إنك على الحق المبين Allah ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dogara ga Allah wannan hanyar da ka zo da ita kana kan gaskiya bayyananna akan gaskiya kake babu kofato akan ta وكما كانوا كنا مجرد.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai karanta da sahabbai wannan ayar sai da ya mai da kansa hidimansa mai karanta da yan firamare aji daya idan hidimansa ya zo zai karanta da firamare ya aji daya ba sai shi a fito daga cikin aji ko sai a fito waje ko karkashin bishiya ko a samu wani fili ya ce to ku zagaye ni su zagaye shi sai ya duka ya fara zana musu abun a kansa wannan ƙwararren hidimansa ke manzo Allah sai da ya ce sahabbai duk kuma ku zagaye ni suka zagaye shi sai ya ja musu wani layi mi kake ya ce kun ga wannan layin mai ƙaƙƙiyar ya ce ya ce ta wannan ita ce hanya ta ita ce suna ta a jikin wannan layin mai ƙaƙƙe sai maza Allah ya ja wasu ‘yan ƙananan layuka ta gefen dama da gefen hagun layin sai ce kun ga wa'in ‘yan gefen hanyoyin nan ‘yan gefe gefe ‘yan ƙananan ɗaya maza Allah ya ce ta wa'in su ake cewa asubu su ne bidiyoyi ‘yan hanyoyi wa'in ‘yan hanyoyin da kuke gani su ne za su raba ku da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kuskura ku bi su yace kowa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayhi kowace yar hanya cikin ƙananan hanyoyin nan akwai shaytan da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanyar dan ya raba mutane daga wannan bikakkiyar hanya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ita sai manzo Allah ya karanta musu wannan ayar yace Allah ce wa anna haza sirali wannan ita ce hanya ta mustaqiman bi gakiya dodar inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu gaba ɗaya ku haɗu ku bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mun ji a bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka zo kai ta kame kame kana ga wani aishi ma babba ne na yadda babba ne to babba ne wai ji a bi shi ba ma shi nabi gaba ba haushi muka ji mutum ya ce to ai jikin annabi ne na yadda jikin annabi Allah ya kara wa jikin annabi nasara amma wa ya ce abin jikin annabi a bar annabi shi ne tambayar wa ya ce abin shi wa ya ce abin shi ga mai girma ya tsaye talensa shugaban jami'a ai yana da jika sai ce dan kakansa shi ne shugaban jami'a bari ya je ya jagoranci ko kasar kasa na jami'a idan za a yi taro zai yi zai yi mai girma shugaban kasa bola ahmad tinubu bai da jika jika sai je shiga ofishin kakansa ya ce shi zai ba da approval na budget zai ba da approval na zai yi me yasa ba zai yi ba shi jikan shugaban kasa ne jika ne shi ba shi ke da mandate din ba waye yake da mandate shugaban kasa ne ke da mandate jika bai sai na ministoci ba bai da mandate sai wa sai shugaban kasa jika ba zai ba da approval na kwangila ba jika ba zai rada ma'aikata ba ba zai rada ambassador di bare ba da approval na budget ba ba zai sani din doka bilin an kawo da daga hawa abin da assembly ba saboda bai da mandate wake da mandate kakan dole kakan ne zai da kanshi sai ofishin annabi ne za ku ce jika zai shiga ofishin annabi yayi kurutu saboda kaushin jika ne ko ofishin gwamnati jikan gwamnati bai sai shiga ofishin gwamnati abin da yake so ba Allah ya kara wa jika nasara amma dai mu rike kakan kowa kuka rike akan wanda ya rike jikan ya daga hannu ga shi wanda ya rike kakan ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allahu akbar aha kaka ya samu majority majority carry the vote carry the vote kuma nan mun rike kaka ko ba shi bi man haushi ba wani na rike kaka kai ka rike jika amma ka ce addini ne zai sabon addini wai zaka da tsofa addini wanda shi hankali ne ba ahadu suna ba shi ake mun zo da sabon addini ba me muka zo da shi sunna waye zo da sunnar kaka ko mu muka zo da sunnar wa annabi muhammad annabi muhammad shine wa kaka kakan to ya mu da muka zo da addinin kakan kai ka zo da addinin jika kuma kace namu ne sabo naka ne kai akwai rikin ni fa kakan addinin kakan da zo da shi kai kace ka rike jika amma kuma kace ni na zo da sabon addini naka da tsoho a tarihin duniya idan ka taɓa samun jika yake bi kaka a tarihin duniya na ana rama ai ko bulata ne bai wannan ba ko barbare bai wannan ba ba za a taɓa yin haka haidai hikin hula ne kila ana iya samu mu bare-bare mun dade muna addinin musulunci shekara 900 su hula ne suna hikin daji hikin shanu
ana rama da zamu dakata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta yana tsokanin hayan gini kafin mu rufe a saurara a saurara a saurara a saurara masu tashi kafin mu rufe in baku manta ba yau mu yi babban rashi daya daga cikin manya-manyan malamai dattawa masu dawa ta suna wannan kasa Sheikh Alhassan Sheikh Sa'idu Alhassan Jingir su biyu suna da suna mai kama da daya in sun haɗu ce wanda ya ce babana wanda ya ce babana wata ran wanda ya ce ɗana wanda ya ce ɗana da marigayi alhafiz sheik alhassan sa'id da kuma sheik sa'idu alhassan dukkan su manyan malamai ne dukkan su makaranta alƙur'ani mai girma da Allah ya karbi daya shi da Dr. Alhassan Sa'id Adam Jones to yau kuma tashi da rashin babban malami masanin fiku da ilimin muka masu yawa sheik sayidu al'asar Allah ya gafarta mashi Allah ya lalube shi da rahama wannan rashi ne da ya shafi kowane musulmi a wannan ƙasa sannan zuri'arsa da iyalai muna ƙara miƙa ta'aziyya Allah ya ƙara ba da haƙuri Allah ya sayi zukatansu daga cikin waɗanda suka rako his excellency mai girma shugaban jami'a akwai dr akwai alhaji nasiru aliko oki alhaji nasiru yana daga ciwon da suka rago shi dattijo mai albarka allah ya kara wa rayuwa albarka akwai wanda na faɗa din nan na zo bai kira suna ba da na ga kowa ya dai leka ya ga waye ne kuma girgiza kai ce haka na faɗa shi ne honorable faruk lawan honorable faruk lawan muna godiya allah ya kara zumunci akwai matashin na honorable shaban shahararra sha Allah ya kara wa rayuwa albarka akwai dokta abubakar bakuri dokta wani matashin dokta ne haka nan kuma ɗan garin su alarama sannan akwai alhaji nafi'u nuhu indabo sarkin kasuwar kano wani matashi ne sarkin kasuwa don bike zai lala bike zai sosai a takbir wannan matakin sarkin kasuwa ke mahaifinsa kamin ya rasu shi ma sarkin kasuwa ne da Allah ya mahaifin rasuwa mai girgwa gwamna ya ce to je ka tsaya matsayar mahaifina tun daga nan kuma rike mana amana kasuwa ko yana tafiya da dai har yau Allah ya maka albarka Allah ya gafarta wa mahaifinka Allah ya baka tsawon shekaru ka dade kana ta amfana al'umma akwai Dr. Abdullahi Shu'aibu Dr. a takbir ko gage mun sai da Sheikh Balalo akwai Malam Mustafa Abubakar Malam Mustafa Abubakar Malam Mustafa a da bige tsaye mana dan bige tsaye mana ai ka shigo babban tawgaji a takbir da girma muna godiya Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara jikiri mai amfani da wayannan kalmomi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله